kan shi komi a sai wani ya bashi manzo Allah ya tura hata bin Abi Bakar shi zai je neman ma neman mishi haraman Zainab a Ummu Salama take cewa ya tura faqalat inna li bintan wa ana gayyu sai take ce ma manzo Allah ina da diya kuma ni mace ce mai tsananin kishi ina da diya kuma in mace ce mai tsananin kishi wannan kenan duka mace wadda ta taɓa yin armi ba ta ni ba ta rabuwa da wannan abu kuma ko wadda ba ta taɓa yin ba armi wadda ba ta taɓa yin ba armi za a yi zancen kishi wannan ɗabi'a ce ta ni ta namiji ko mace haka Allah halicci namiji haka Allah halicci mace namiji zai kishi tana yiwuwa ma a samu wani namijin ya yi mace ma ya yi mace kishi za a samu amma kuma mafi yawa an yi samun su gani an yi samun kishi ga mata kuma wannan ɗabi'a ce manzo Allah an iya dakin Aisha aka kawo mishi wata matar shi ta turo mai abinci da ta kawo ma Aisha ta kama abincin da kwanan gabaki ɗaya ta zubda shi manzo Allah ya dariya ya ce ai garat ummuku wa ku ta kishi kaga ɗabi'a ce amma bai zarge ta ba akan ɗabi'a ce ta mata kuma duk abin da aka ce wannan ɗabi'a ce kawai sai dai in mutum ya huce ya kai wani wuri wanda har zai kai ya shiga haƙƙin wani wannan kuma shine zai zama to shine zai zama to illa amma shi wannan ɗabi'a ce mace za ta yi kishi ka mata kaza ka mata kaza amma duk lokacin da zai huce har ta shiga haƙƙin wani to wannan shine abin zargi kamar yadda za a samu wata ta yi abin da ta hudda abokiyar zaman ta daga hankalinta kaga wannan laifi ne wanda har mutum ya mutu laifin wannan yana bin shi to wannan shine abin zargi a cikin kishi ya take cewa ina da kishi manzala yake cewa amma ibnatuha fa nadullah an yinaha alai an yinana anha wa adullah an yazhab an yazhab bil ghira he manzala yake cewa amma diyarta zan yi addu'a Allah ya taimaka mu in rike ta amma kuma kishi zan roƙi Allah Allah ya sauƙaƙe mata kishin da gare ta kenan zawa ne ta cikin kishiyoyi damun ga Aisha ga sauransu yace wa kana ba da wafatu Zainab kamar yadda Ibn Hajar ke cewa manzo Allah armi Ummu Salama duka wannan a cikin shekara uku sai yake cewa wa binti Jahshin sai ya diya Jahsh kenan ita ce wa Zainab binti Jahsh sun mabadarin mawid sa'annan an yi a shekara ta hudu kenan manzan Allah ya armi Zainab binti Jahsh bayan shi sai aka yi yaki ko kuma aka fita yakin Badar wanda ake ce mishi Badarul Mawid kuma wa ba'da hal ahzabu fasma wa adud yake cewa kina a shekara ta hudu manzan Allah ya armi Zainab binti Jahsh wanda an san kisa abin da ya faru Zainab binti Jahsh manzan Allah ya armar da ita gawa ga zaid shi kuma zaid maula ne bawa ne kina isilin shi bawa ne aka yantar da shi kina har yanzu da sauran bauta a jikin shi duk da ya zama an yantar da shi yanzu maula ne ita kuma zainab binti jahash bakware shi ya ce al isili ce ko to nan manzo Allah yana so ture wani abu sai manzo Allah yake ce mata ta armuwa ta armu zaid wannan umarni ne daga manzan Allah ki armu zaid ita batta har Allah ke cewa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim manzan Allah ya ce ayi ko Allah ya ce ayi wani yana da zabi a yana da magana a cikin maganar manzan Allah nan dai ta yarda akai armu kinan manzo Allah na so ya ture a cikin musulunci babu class babu wannan gidan siyahi na kowa wannan yan tsaka tsakiya ne wannan kaza ne kamar yanzu misali India haka rayuwar suke akwai wanda dabuka ta sama a tarihance akwai na tsaka tsakiya akwai bayi har yanzu zaka ga mu'amala su da saura in suka ga baki a cikin su ai akwai bakake yan India don su musu mu'amala ta ta hankali wanda dabba ma ba za ka mata ba saboda shi ne nizamin tsabaki tunin wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan wannan ya yi wannan to manzo Allah na so a cikin al'ummar musulmi babu wannan nizamin tsabaki duk duka mai duka al'umma ɗaya ce sai so ya ture wannan abin sai tura zai je kaka armi zainab aka yi arma to ku duba hikima ta cewa in mace ba ta san armi da wuya armi ya zauna ko an yi armi kullum ya dinga kamun wa manzo Allah kuka manzo Allah ta mun kaza manzo Allah ta mun kaza sai manzo Allah yake cewa amsika alayka zawjak wattaqillah manzo Allah ya dinga mushi wa'azi ka ji tsoron Allah je ka rike matarka saboda manzo Allah ya san abin da zai zo ya san abin da zai zo a gaba kullun yana kawo kukanta sai Allah ya ce falamma qada zaidu min hawatar abin ya kai ba iya zama manzo zai da saki Zainab sai Allah ke cewa zawwajnaka yanzu Allah shine wali gaba kija daga san ma aka tsara mashi armi da Zainab kinan hikima a cikin wannan a ture wannan ne zamu taba ji a cikin musulunci babu shi manzo Allah arabi kuma da mun zai rikin kafin hijira ana ce mishi Zaid bin Muhammad sunan shi Zaid dan Muhammad to yanzu ga Zaid ya armu mace ya sake ta kuma manzo Allah ya arme ta kenan min zai dinga cewa ya armu matan matar dan shi to dan Allah ya ture cewa in ba kai ka ahi mutum ba ba zai zama toma ne ba zai zama toma ba ya ce bayan shi sai aka yi badar al-mau'id shi kuma an yi ta bayan badar al-mau'id kenan yakin badar ne wanda aka yi randewu tsakanin manzan Allah da mutanen Makka da aka zo manzan Allah ya huta har ya je inda aka yi randevun ya yi kwana takwas iya jiransu ba su zo ba shi kuma abu sufiyan shi ya jagoranto su zo ya take musu wannan shekarai babu kaza ba a yi ruwa ba da yawa babu ciyawa babu kaza babu kaza babu kaza ina ganin ina ganin mu koma wannan shekara babu sa a wannan shekara mu koma sai suka koma manzo Allah ya zamna iya jiran su kwana takwas ba su zo ba shi ma manzo Allah ya koma kenan ita ce badar al-mawlid sai bayan ta wa ba'da ha ghazwatul ahzab kenan duka wannan a shekara ta hudu bayan wannan rallibin da aka yi aka yi ghazwatul ahzab wanda mun san ghazwatul ahzab daga cikin mutanen Banu Nadir can baya mun gani Banu Nadir Yahudawa ne ko ku duba nan zaka gano hankalin yahudawa da sun bayo wa mutane ne wanda suka rayu a cikin birane in dai hankali ne da siyasa yadda za a zama da mutane a shiga cikin su har a bace banu nadir zaka samu duka sunayen su suna larabawa ne su larabawa ne ba larabawa bane ba amma duka sun ɗauki sunayen larabawa sun shiga cikin larabawa gabaki ɗaya zaka samu banu auf yahudu bani auf auf ba larabe ne amma kuma sun sun ɗauki wannan sunan da haka ya su shigo cikin al'umma duk inda suka zo zaka ga har sun kai wurin na lokacin suna andalus an samu wani waziri wanda ake ce mushi ibn nagrela ba yahudi ne tare da kayi sunan ka san ba sunan laraba bane ba sunan musulmi bane ba ibn nagrela sunan shi a andalus har ya samu wuri har ya zamanto hadis kama a ce firimin minister ya zamanto daga sarki da shi har ya kai ya ɗauko ƙur'ani yake suka akan ƙur'ani kaga ya samu wuri ko ya samu wuri ya samu matsayi daga ba aka samu cikin malamai su ibn hazam suna mishi raddi a kazo wanda yake za su zo wuri abin da su fara riko shine tattalin arzikin wurin mu zama rike kasuwanci kuma haka ne duk wanda zai rike kasuwanci duk wanda zai rike tattalin arzikin kasa mulki a hannun sheki ko yanzu duk wanda yake rike da finance na kasa mulki a hannun sheki sai abin da ya ga dama zai yi tunda babu abin da zai tafi ba tare da kuɗi ba wannan yahudu banu nadir abin da ya faru sun nema manzan Allah da ya zo wajensu manzan Allah da abubakar da umar suka zo wajensu garinsu da suka zo manzo Allah sun daman akwai alƙawari tsakanin su an kashe wani mutane guda biyu manzo Allah bai samu labari ba da ya shi ko manzo Allah ya ba su amana ya ba su amana an kashe su kenan dole sai an biya jiya ko manzo Allah yana da akwar yana da alƙawari da Yahudawa he tahi to ku taimaka mun zan biya jiya wa'annan mutanen da aka shi da suka zo suka ce to zamna anan zan yi shawara mu ga nawa zan ba ku ana reunion sai wani ce musu kun kun damu kanku kawai in akwai wanda zai iya ga katon dutse sama inda suke zamani ya turo musu duka su mutu huta sai wani ya tashi izin ba asa ashka har ya tashi ce shi zai shi zai ce turo wannan dutsen gabaki daya su halakar da su yana tashi sai ga mala'ika jibril ya ce musu tashi daga wurin su barbara yana zuwa hitar rubusun sai suka ce to wannan ha ta kare ne kenan sun san Allah ba shi labari to daga nan shine Allah ya musu manzo Allah kora su ga baki daya suka bar garin su ba kamar sauran yahudawa na banu kureza kamar su intention kin su sun yi niyyar yi amma ba su yi ba sai manzo Allah kore su je kore su shine wasu suka kewaya suka zo maka sai suke kira yan maka mun je yan wajen gatfan mun je mun tira su sun ce in za a yi coalition ta yakan manzan Allah su ma da su za a yi kuma in kuna so ku huto yau duka dama sai tira su wannan yahudawan suka tira sai aka gamu aka huto yakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kamar yadda ya zo a cikin sira da ma manzan Allah ji labarin yawan nasu suna da yawa akalla sama da mayaka mutum dubu goma an tara su wanda su zo kewaye madina shi kuma mun gani a yakin uhudu manzo Allah duka nawa ya tara duka mutum dubu mutum dubu suka hutu yakin uhudu kuma a a dubun ma ɗari uku sai koma munafukai ɗari uku sai koma saura nawa ɗari bakwai kenan kaga babu ma zancen ko da an koma a wajen aya da Allah ke cewa in yakun minkum 20 sabiruna ko mun ko da mun koma wancan adadin ya huce ba za su iya tsayawa a kansu mutum ɗari bakwai a ɗoka ɗari bakwai ko mu ɗoka mutum dubin kenan in ga mutum dubu goma kenan duk sahabi guda akan mutum akan mutum akan mutum goma ko dubu ga dubu goma kenan duk ɗaya akan mutum mutum goma manzala sun shawara to ya za a yi a bar garin majina ko kuma a huta a tunkare su wanda an san ba iya huta a tunkare su yawan ya huce abin ga nan dai salman farisi wanda labarin musulunta shana da tsawo salman farisi yake cewa mu manzan allah a garinmu in an zo mun san an yi ƙarfinmu muna yin rami mu kewaye garinmu kinan da mutum ba zai iya shiga bai hutu lahiya lau doki ba zai iya tsallaka ba iman za ta ce wannan shawara ce kowa duka sabon suka ce wannan ita ce shawara kuma aka zo aka shiga rami rami wanda ya huce hankali ana ta yi ana ta yi babu tsayawa har suke cewa manzala ke cewa mala allahu buyutahum wa qulubahum wa quburahum naran kama shagaluna an salatul wusta salatul asr har aka zo sallar la'asar ana ta rami manzo Allah ya sun mance ma sallar musallar wannan musallar la'asar kawai aji to abubuwa sun faru wajen yin wannan ramin ga yunwa amma cikin sanyi ne ga babu kayan kirki cikin sanyi ne kuma ga yunwa wanda zai kawo abin da za a ci ma wahala yanzu bayan haka an zo ana ramin wani dutse ya zo aka samu wani dutse aka kasa fasa shi kowa buga yake haka hudu ma manzan Allah ya duro cikin ramin da kanshi ya buga ya ci suka ce ya mashi bugu ɗaya hede fasa shi ya ƙara har ya ga wuta jabir bin abdullahi ke cewa da ya ga wuta ya ci ma manzan Allah na ga wuta sai ce kai ma ka gani kenan ya ce ya gani anan yake cewa an mun alkawali wannan kunuzu na sham an mun alkawali kunuzu na yaman an mun alkawalin kaza da kaza ai shi ne Allah ke cewa wa ijabul lil munafiqun allazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura suke cewa ku ji ba nan larabawa tunda sun sani larabawa ma a nan gashi nan sun tsare mu fita ma mun iya da garin madina kuma yanzu a mu alƙawarin cewa wai zan mu ci rumawa sham kiristoci zan mu ci kisira zan mu ci yaman suka ce wannan kawai rudi ne ake mu babu abin da za a yi kamar yanzu misalin a ce nijar ta ce za ta iya yaka amurka za ta iya yaka faransa a lokaci guda ha'a ba da kalandiri lokaci kaza zan yake su duk wanda yake da imanin shi ba mai karfi bane ba zai ce wannan abin kamar wasa da hankali ne to anan ana cikin wannan yanayi wannan ibn kasir abu da ya kawo jabir bin abdullahi yake cewa yace na manzan Allah kwana uku bai ci abinci ba ana wannan ramu yake cewa kwana uku bai ci abinci ba har sai na ga alamun yunwa a huskar shi har a tafiyar shi alamun yunwa sai je gida yake cewa matar shi akwai abinci ta ce shi wata akuya suka yanka aka yanka aka yi abinci sai zo ki cewa manzan Allah ka taho da kai a samun ko mutane goma su zo a ci abincin wannan kawai dai waɗi ma yawan zala ki ce ma ‘yan ramin kowa a taho jabir iya kira mu kowa a taho ya ce da ma na shi manzala ce ‘yan ramin ku taho ya ce yau watan kuma ya tsaya yake na hutu da gudu kahin nan manzala ce mu shi je ka ce mata kar ta zubo abincin ta bari he na zo ya ce na hutu ina gudu ina hutu da na je ma manzo Allah ya kira yan rami gabaki daya kina akalla an samu mutum akalla yan garin Madina ne akalla an samu mutum 700 kin nan tunda ga wanda suka fito yakin yakin Uhud muna 700 tunda wannan lokacin da wuya Madina in ta huce mutum 500 haka kamar karamin kauye ne to in za ta yi yakin ƙauyukan da suke kusa da Madina wanda suka musulunta manzo Allah iya aika musu ku zo ku zo kenan kowa ya zo sai a gamu yanzu da suka suka tafi ya ce manzo Allah ce kakki rihi kakki zubo abincin ki bari ya zo ya zo suka ce ya ɗauki abin zubawa aka yi layi yana zuba ma mutane yana zuba ma mutane yana zuba ma mutane ta ce jabir yake cewa he da duk wanda ya zo ya ci kuma ba ya ci bai taba ba ya ci ya koshi ko manzan Allah shi ma ya ci kuma ya bar musu sauran su ma yan gidan suka ci ya ce wannan ita ce albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gwada musu ana cikin yunwa ga dari ake yi nan ana cikin wannan yanayin kawai sai dai ba sai dai a dinga halaba kibiya su su halbo su su halba sai aka samu wani bangare na ramin suka samu suka fara shigowa aka waɗi wa manzan Allah nan ya tura Ali bin Abi Talib ya ce ya je tsare wannan wurin shi da kuma an san shi an san shi mayaki ne tunda a wancan lokacin bai huce an manzan Allah ya rasu ya huce shekara talatin da wani abu an san shi mayaki ne ya tafi ya tsare wannan wurin ya tsare wannan wurin ba a samu ba suka shigo wannan wurin sai dai daga ciki cikin sabon wasu an same su kamar sa'ad bin mu'az an halbe shi aka halbe shi wata jijiye shi sai da kai har kwantar da shi ana zauwa ganin shi to ana cikin wannan yanayi kusan wata guda suna tsare da gari ku duba ko da wani irin gari ne wata guda ana tsare da shi ka san wani bin ai yakin da haka ne ake za a zo a kewaye ka sai ya kai mutane suna cin dawakinsu in ya ƙare a rasa me za a ci ka in ya ƙare wasu haggawa za a dinga ci in ya ƙare aka rasa yadda za a yi sai kuma a ce to an ba da wuya kusan ya ga kusan duka mafi yawa haka ce shi yasa ka gani a cikin garin akwai mangaza ta abinci wanda su aji da ce wannan abincin ya isa garin shekara guda shekara guda ce na in kun zo tsare su shekara guda kun gaji ku zai ku bar su to haka ne shine tsarin yaƙi irin na da suna nan wajen wata guda suna tsare da garin madina kullum kayan dai abincin mutum biyu. wanda suka fito yakin badar ya ce kullum raƙumi goma suke yanka kuma mutum dubu ne kullum raƙumi goma to nan an samu mutum dubu goma ka sauwara nawa suke yanka abin wa yawa ne haka yi zancen yaƙi abin ya huce hankalin mutum duk wanda ka yana zancen yaƙi zan kawo to bai san ba me ƙarshen yaƙi akwai wani lokacin daula ta ina tsammanin daular abbasiya suka ta yi can wajen anadolu can wajen turki tunda wajen wancan lokacin ba su buɗe garin ba ba fi da buɗe garin ba da suka je to garin kamar rami ne kayan ka sai garin sai an yi rami aka rasa ya za a yi a samu a cike ramin nan musulmai su isa katangar garin ko harifan jayi kowa kowane mutum kowane mutum biyu an ba shi akuya guda kowane mutum biyu an ba su akuya guda wannan su yanka ta ita ce abincinsu kuma in sun yanka hwatai su ci ko ƙasa da wannan hwatai su kawo a zuba a ramu jiya wa mutanen kowa aka ba shi kuma duk wannan abubuwan ganiman a ce da abin da aka samu a hannu kowa aka ba shi in ka yanka sai ka je ka ci ko kasa da wannan abun ana wurgawa ana wurgawa har sai da aka yi abin ga kira saboda adadin mutanen da suka hoto kinan tunanin yaƙi ya huce in hankalin mutum duk wanda ya shiga ƙasa in wata irin ƙasa ce ta fara yaƙi to yi mata alamun albashirin cewa tattalin arzikin ta ya fara ita ma ta kai ta fara to nan ana nan manzo Allah yake cewa waye zai je ya samu mu labarin su mutanen mutanen shawa da sauran wanda suka zo yace ana ciki wuri da ya shiru waye zai je samo labarin mutane yace duka cikin sabai babu wanda ya tashi saboda shiga cikinsu mutuwa ce kuma daman duk wanda ke cikin ga tsoro ga sanyi ga yunwa Allah baka iya komi waye zai samu yin labarin kowa ya shiru kawai nan na manta sunan sahabin manzo Allah ke ce wani tashi kaje ka samu yin labarin kuma ya tashi ya ce kahin in tashi wallahi karkarwa karkarwa nake ga yunwa ina jin tsoro amma da manzo Allah ya ce wani tashi kaje ka samu labarin ya mushi adda Allah kiyaye ka Allah hudda ma tsoro ya ce he na ji ban jin tsoron komi na tashi na dira cikin ramin na hutu na shiga cikin su sai dai manzo Allah ke ce mushi kakka yi komi kakka yi komi sai ka dawo ka bani labari kinan kai halbi kowa kai jehi kowa ya je samu labari ya dawo da ya shigo ciki cikin su tana da mode faskin su daga an nema a gano wani a gano in akwai wani ya shigo cinsu za su faɗi wata kalma sai kowa kama abokin shi zai kusa da shi ya ce na shigo cinsu da dare ina zamne ina zamne kawai sai aka waje kawai naga an kama mutane kowa kama hannun abokin da ke kusa da shi ya ce nima na kama sai ce mun kai wane ne kawai ya ce na faɗi suna wani mutum a makka yace shi kenan kenan iya tare da shi yace ina nan kawai na fara ganin abu sufiyan ya fara tattare kayan shi dama shi ne shugaba ya ce wallahi da kibiyata ga shi ina gani in ba don manzo Allah ya ce min ba ka in yi komi ya ce wallahi da na da na halbe shi kaga wata hikima abu sufiyan musulunta yi kuma ya zamanto iyan shi da suka musulunta gabaki ɗaya kuma sun ma sun ma musulunci aiki shi yasa manzo Allah ce kai komi ya dai shi ce gashi ina gani in na halbe shi shikenan yakin ya kare waka ya rasu ce ban yi komi ba kawai na ji shi ana cewa a wasu biyan ya fara cewa to ni tattara zan tahiya ta zan mai tahiya ta hiya shi yace sai na dawo na cewa manzo Allah ga yanayin da suke ciki an samu baraka tsakanin su kuma duk da ke akwai ruwa da ta zo cewa wasu daga cikin su suka wani daga cikin su ya musulunta da dare shigo ya zo wajen Madina cikin Madina ya imam manzo Allah na musulunta ka ba ni damar in yi ƙarya ya koma ya ce ga masu faɗa daman ai kabilu ne taron dangi ne aka yi ya ce waɗancan hun basu yarda da ku ba in ƙarya nake gobe ku je ku tambaye su su ba ku jingina mutane daga cikinsu su ma ya je hudu musu kawai sai gama su to yahudawa na banu ƙurai da daman su ma sun shigo cikin harakar kamar yadda a gaba za a zo to nan dai ana cikin wannan sai Allah ke cewa iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wajnudan wajnudan lam tarawha ana cikin wannan yanayi kawai sai ga baka iska ta taso ta zo tukwanensu da ake dora abinci tana watsa su runhunan su tana cire runhunan tana wurga su ko abu su yan ya hau da kuma shi ce to me bi na bi ne kawai juya dan makka suka bi shi su ma wancan yan gafa ne kowa kama hanyar shi suka wace kina wannan shine abin da ya faru a takaice amin a yakin ahzab to daga nan manzo Allah ke cewa daga yau ba a ƙara kawo ma madina hari ba a ƙara kawo mu hari sai dai mu kai daga yau sun ƙara zawa Allah ya watsa su da wannan shine ka abin gakin su na ƙarshe to kuma ya suka watsa kenan sa'anin ko a jiya ta tas ko in ji can a ce ko ya in sha ta سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اخر دعوانا الحمد لله